والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da yau rana ta goma sha takwas ga watan azumi yau sha takwas ba muna da kwana goma sha ɗaya nan gaba sha biyu allah ubangiji ya samu na cikin wanda za mu ga ƙarshensa allah kuma ya amsa mana malamanmu da suke taimana ɗawainiyan karantarwa a wannan wata allah ubangiji ya saka musu da alkhairi sha takwas ga watan ramadan kamar yadda na faɗa 18 ga watan ramadan 1447 ba shi kuma ɗai ƙirgin bakwai ne ko shida bakwai ga watan april ga watan march march ne ba bakwai ga watan uku 2026 muna wannan masallaci na al'afat inda muke ci gaba da tafsiri daga suratu ali imrana jiya mun yi aya ta 166 mun kammala ta fadin Allah madaukin sarki la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum lallai za a jarabce ku ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran sahabbai a dukiyarku da kuma kawunanku wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina ashraku adan kathira za kuma ku samu barazana ta bakaken maganganu daga yahudu da nasara da kuma mushrikai na cikin garin makka da na madina da duk mushrikai wanda ba su fuskari musulunci ba to sai ubangiji yake ce musu wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur in dai kuka yi hakuri kuka jure kuka ci gaba da aikin ku karka bari ku bari ayi disturbing din ku yin da'awa cutar da ku ta sa ta shagaltar da ku daga da'awa ku koma fada ku koma mai da martani annabi haka yace yin hakuri mun ga yadda ya je majalisin abdullahi bin ubayy bin salul a jiya mun ga yadda aka so a gaya masa bakar magana ya jure sahabbai suka kara bashi hakuri kuma ya tuna wannan aya din ya ci gaba da juriya sannan Allah subhanahu wataala ya kara gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa iz akadallahu ko ita ce ta gaba da ita kai tsaye ko wai zaka zallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu ita ce wanda zamu ci gaba zamu tashi akan ta yau din nan insha Allah tabaaraka wa ta'ala a karanta mana ita alaramma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يشترون الله سبحانه وتعالى yake cewa wa idza qada Allahu mithaqal ladina utul kitaba ya kai annabi Muhammad dan a kwantar maka da hankali katina lokacin da ubangiji ya dauki alkawari tare da yahudu da nasara la tubayyinunahu lin-nasi wannan littafin nasu za su bayyana wa mutane dalla-dalla wala taktumunahu kuma suka dawo alkawari ba za su boye shi ba amma fa nabaduhu sai suka watsar da shi wara azhurihim ba a gaban su ba in a gaba ne za su same shi a can bayan su washtaru bihi thamanan qalila suka je suka dauko wasu zantuttuka na ƙarya da za su samu dan abin da ba zai amfane shi ba zai amfane su ba fa bi sama yashtarun Allah Ubangiji ya ce tir da abun da suka musanya da abun da Allah ya ba su wannan ayar tana da munasaba da aya ta baya aya ta baya an ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kunnansa zai ji abubuwan da zai bata masa rai za su cutar da shi to yayi haƙuri to cikin abubuwan da za a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa shine ya ga mutumin da ya san gaskiya kuma ya kibbin gaskiyan ya watsar da gaskiyan ya zo yana jan wasu zuwa ga ƙin bin gaskiya sai Allah ya kawo masa wannan aya cewa cikin abubuwan da za su cutar da shi akwai jefar da gaskiyar da Allah ya ba su Allah subhanahu wataala sai ya faɗa masa ya ce wadhkur ya Muhammad hina ahida Allahu azza wa jalla ila al-yahudi wa ghayrihim min ahli al-kitabi ahdan mu'akkadan katina alƙawarin da aka yi da ahlul kitabi alƙawari babba cewa za su bayyana abin da ke at-taura bayyana shi kuma zai taimake ka wajen isar da Qur'ani ya sa a karba da wuri a ce ai kafin ma Qur'anin ya zo mu an gaya mana yana zuwa an gaya mana kai ma kana zuwa amma sai suka ki fana bazu wara a zuhurim suka wurgar da shi a baya wastaro bihi samanin kalila suka musanya shi da abu marar amfani fa bi sama yi shitarun allah wadare da abin da suka yi abu huraira allah ya gara masa yadda ake cewa man su'ila an ilmin alimahu duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimin ilimin da ya san ilimin wannan kowa ne ya shiga ciki ba yahudu nasara ba kadai fa katama thumma katamahu ya boye ya kiya bayar a lokacin da ana bukata ba ilimin da watakil ba da shi akwai wata maslaha da bai dace a ba da shi ba irin wannan ba ilimin da a yanzu ana bukata sai kaki uljima yawmal qiyamati bil injamin min nar ranar tashin alkiyama abinda ka boye din za a maka linzami na wuta za a azabtar da kai da shi to sai zamana natija a nan wajen sun warware alkawari sun ki su yi sar ba su karbi abin da aka faɗa ba sannan suka yin aiki da abinda su yake cikin littafi mai aikin da suka kibi kamar suka ki bayyana sifa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga mutane Allah ya ce fa bi sama yashtaru sai ubangiji ya ci gaba da faɗan munanan sifan sifofin su kaga nan wajen alƙawarin da aka dauta yubayyinu lin-nasi wala taktumunahu ko yawwa Allah subhanahu wa ta'ala iskala mitagal ladina utkal la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu duk ba su yi kowanne ba ku bayyana mutane kar ku boye ina so a rike a rike wannan gabar tubayyinunahu linnas wala taktumunahu da kuma aya da zamu shiga ta gaba da sababin saukan aya ta gaba suna da alaka da juna sai Allah subhanahu wataala ya ce
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
الله سبحانه وتعالى كتوى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم kada ka zaci alladhina yafrahuna bima ata wa'inda suke farin ciki da aiki da abinda suka aikata na barna sai ka kara na barna amma fasara shi kawai zaka yi bi sai ka ce karka tsammaci wa'inda suke farin ciki da aikin da suka yi wannan bai fito ba ai kowa yana farin ciki da aikin da yayi kowa in yi aiki na alkhairi yana farin ciki da shi yana so ma a ba da labarin cewa wane yana da aikin alkhairi wannan ɗabi'a ce ta dan adam kowa yana son haka ko da kuma ba wai dan kayi dan a faɗi hakan ba amma an faɗa yana ƙarfafa maka gwiwa to nan ba haka zaka fassara ba kar ka zaci la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau kar ka zaci waɗanda suke farin ciki da abin da suka aikata na barna mun gane ko wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna so a yabe su a aikin da ba su aikata ba wanda ba na barna ba kaga ai bai ba ya za ka yi aiki na barna kuma ka so a yabe ka aikin na alkhairin da ba kai ka yi shi ba wannan ba mutumin kirki ba ne to to ya manzon Allah wa'annan mutanen fala ta tasabannahum bi mafazatin min al'azabi karka taba tsammani za su tsira daga azaba ba za su tsira ba walahum azabun alim kai suna da azaba ma mai radai to su waye ne mutanen nan hadisai guda biyu ingantattu duka sun zo sun ba da labarin mutanen amma hanya daban-daban hadisi na farko ya ce munafukai ne kuma ya inganta yana bukari muslim hadisi na biyu ya ce ahalul kitabi ne kuma shi ma ya inganta bukari da muslim to ya za mu yi kuma duk sun inganta hadisi na farko abu sa'idun al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa gungun mutane na daga munafukai a cikin garin madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance annabi idan zai fita yaki takhallafu sai su ki zuwa kamar yadda ya faru a wani yaki eh to akwai yawwa babban yaki shine tabuka wanda suka zo suka yi tal abun nan na ƙarya amma dai ahzab yana daga ciki ahzab yana uhud yana daga ciki afwan uhud yana daga ciki amma wanda ya fitowa shine tabuka da sauran yakukkuka sai su ki zuwa ai kun san mun fassara wala ta sabanna allazina yafrahuna bima atawku karkazaci waɗanda suke farin ciki da aikin da da abin da suka aikata na barna to yanzu ga bannan tana fitowa sun ki zuwa yaki sun ki su bi ka zuwa yaki wa farihu bi maqadihim khilafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma suna farin ciki zaman da suka yi suka ki bin annabi fa idza qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in annabi ya dawo itadaru ilaihi wa halaf sai su zo su yi ta bada uzuri suna tarantsuwa kuma wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna so a yabe su yakin da basu je ba su ma a yabe su sai Allah ya saukar da wannan aya fala tasabanna alladhina yafrahuna bima ataw yuhibuna an yuhmadu an yuhmadu bima lam yaf'alu muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito kaga wannan aya ta gaban mu tana nuna cewa munafikai ne da suke kin zuwa wajen yaki basu je yakin ba kuma ƙarya ne ba su da uzuri kuma in an dawo su yi ta rantsewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su so su ma idan ana ce muku barka da dawowa ashe wane yayi shahada wane yayi shahada ashe wane da ku aka yi tarazaza aka yi wuta aka yi kaza to in an yakan sai a ce kai ai kuma kuna da lada saboda ba ku je ba uzuri ne ya hada ku zuwa yadda waɗannan suka sha wahalar nan ladan ku iri ɗaya akwai niyya haka suke so munafukai kenan sababi na biyu alkama ibn waqqasul laifi marwan ibn hakam suna discussion sai marwan ibn hakam yake cewa shi fa ayan nan tana tare masa da hankali wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw ay yuhmadu bi wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima la tahsabanna la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu suka ce wannan ayan tana tare musu da hankali domin su yadda suka suka fahimci ayar shi yasa wanda zai fassara maka aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabin da ya san me yasa ayat ta sauka to dukan su sai suka dunguma suka tafi wajen Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas a wannan hadisin da zamu karanta suka ce ya kai Abdullah ibn Abbas mu fa ayan nan tana tarmana da hankali wai ayan nan kam yashmalu kullu insanin yafrahu bima fa'ala min amalin aw yuhib an yamdahahu an-nas wai ayan nan kam ta kunshi mu dinnan da muke yin aikin alkhairi mu gama aikin alkhairi ba dan ayabe mu ba amma in an yabe mu mu ji dadi ko kuma muna fatan ma a sa mana albarka aikin alkhairin da muka yi wai wannan ayan ta shika fa khafa an yadkhula fi zalika jami'un nas yace mu fa muna tsoro shi Marwan da abin nan da yake tambaya yace ji muna tsoro a ce dukkan mu duk mutane da suke yin aikin kware suna fatan a ce musu Allah yayi albarka ribar kafa sun shiga li'annal insana bi tab'ihi yafrahu bi amalihi wa yuhibbu al-madah a dabi'a ta dan adam idan yayi aikin kwarai ko da ba yayi dan ayabe shi ba dama me yi mukhlisan lahu din me yi don Allah ba yayi dan ayabe shi amma in an yabe shi menene annabi ya fada kaman albishir ne na cewa aikin wajen Allah ma karbabbe ne ba haka nisin hadisi ya fada ba bushra me bushra ce gilin mu'min eh ajil bushra mu'min wannan an gaggauto da albishir na mumini ne kafin yaje kiyama ya same shi amma ba kai ne dan aibe ka ba in ba aibe ka ba ba abin da zai rage maka gobe ma zaka sake amma in an yabe ka ribar kafa wane ne baya so ya gama aikin kware wataran a zo a ce Allah ya maka albarka a ce mun ji dadi kai mutumin kirki ne waye baya so a faɗi haka ba wai yayi dan a faɗa ba fa ku gane bambanci shi yasa abu Musa al-Ash'ari lokacin da yake karatun Qur'ani tsakiyar dare murya mai zaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji muryar tana masa zaki ya tsaya yaji karatu yaji karatu Annabi yaji karatu karatu nan har ya hana Annabi tafiya saboda zakin karatu da safi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ai jiya na sha zakin tilawa kai ka ce algeta irin ta algetan ali dawud sai abu musulashir ya ce da na san kana jin kitilawan nan kana jin zakinta da na ƙara mata zaki wanda mai ke nunawa ya ji daɗin yaban da aka masa na karatun da ya amma bai yi don aibe shi ba bai yi don aibe shi ba wanda ke nuna in kai abin aikinka don alkhairi don allah da niyya mai kyau aka yabe ka ka ji daɗi ba ya taɓa ikilasinka to sai wa'annan bayan allah suka ce gaskiya mu sai muka razana wai yanzu in mun yi abin arziki wata ran aka zo ana yaban mu muka ji daɗin abin da muka yi da aka yabe mu shin ba ma cikin masifa a wannan abdullahi dan abba zai ce kun yi wa ayan gurguwar fahimta ba haka bane dan su a tambaya ma cewa suka yi wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'azzaban aw la yu'adzabanna ajma'un ashe za a yi mana azaba dukanmu abdullahi dan abazai ke ce malakum wa li hadhihi al-aya me ya hada fahimtan ku da wannan ayar inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fi ahli al-kitab wannan ta sauka ne a ahlul kitab waccar kuma da muka faɗa Abu Sa'id al-Khudri yace ta sauka kan munafikai dan kuma abdullahi dan abazai ce bana kuma hadisin shi bana bukhari ta sauka a ahlul kitab ثم تلا ابن عباس تو اما شي اروار ابن عباس sai ya karanta wa iz akadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu kaga sai ya faɗa mana aikin da suke boyewa shine an saukar musu da littafi su bayyana sai suka boye kun gane ko can kuma aikin da da suka aikata mummuna shine kin fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibnu abbas yake cewa sa'alahumun nabi sallallahu alaihi wasallam an shay'in fakatamuhu iyya annabi ya tambaye su wani abu da ya sani kuma yana attaura suka boye wa akhbaruhu bighairihi suka bashi amsa ba irin abin da ke cikin attaura ba fa kharaju qad arau an qad akhbaruhu bima sa'alahum suka fito suna ganin kaman sun bashi amsa daidai wastahmadu bidhalika ilai suka nemi a yabe su akan abin da suka bawa annabi na ƙarya mun gane ko wa farihu bima atau min kitmanihim iyyahu ma sa'alahu kun garan farihu bima atau min kitmanil haqqi kenan wancan kuma farihu bima atau min adamil khuruji ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam can sun ki fita da annabi farihu bima atau nan sun boye gaskiya farihu bima atau ta saboda haka sai ibn abdan abbas yake cewa sun boye gaskiya ne wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu to su ake nufi ko ai ba gaskiya kuka boye ba ku gaskiya kuka aikata saboda haka wanda ya aikata gaskiya in aka sa masa albarka ribar kafa ce tilka ajilu bushra mu'min annabi ce kayi abun arziki baka sani ba ko ka sani ko an sani ko ba a sani ba Allah ya bayyana shi ha kawai kaji mutane suna cewa ne ashe abu kazan nan kai kake mana ashe abu kaza kai kake mana ashe abu kai to Allah ya albarka kai muna godiya sai ka ji dadin fatan alheri da suka maka wannan kaman ana seta maka cewa kiyama shine abinda mala'iku suke yi suka jefa bakin mutane suke fada yanzu wannan ba laifi ba laifi a cikin sa ba matsala bane to wannan abin da muka karanta menene fa'idodi a cikin sa na farko ayar ta yi fada ta yi zammi akan abu guda uku na farko a takallufu anil wajibat ka ƙin aikata wajibinka alkazib wal itizarul batin kuma ka ba da kai ƙarya da uzuri na ƙarya na uku kuma ka so a yabe ka abin da ba daidai ba sannan kafin mu ce menene jam'i tsakanin hadisan nan guda biyu duka za mu ce saukin saukan ayan ne to abinda jam'i suka yi malamai suka yi jam'i a kai suka ce al'ayatu ammatun ayar ta game dukkan sababi guda biyu din nan nazalat bi sababin mu'ayyan summa amma hukumuha kullaman fa'ala zalik ta sauka akan sababi guda daya amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi ai mun san ka'idar nan ko duk wani sababi makamancin wannan ya sauko za a ce ayar ta sauka a wannan sababin ne kamar yadda aka sani ka'ida ce a wajen malaman tafsiri fa'idodi na fara faɗan wasu ko wujubu bayanin ilm wannan ayoyin suna nuna mana wajibin abin da ka sani ka yi wa mutane bayani wajibi ne in ka ɓoye ubangiji zai kama ka Allah subhanahu wata'ala sai ya hada al-isbat bin nafi dan ya nuna maka tahqiqul kamal yake cewa la tubayyinunahu lin-nasi yanzu idan Allah ya ce ka je ka bayyana mutane ba shikenan ya isa ba an gane sakon ko ba gane ba to in bai ce la tubayyinunin-nasi ba sai ya ce maka wala taktumunahu ya isa ko bai isa ba duk kowane guda ɗaya ya isa aiko to amma dan a nuna maka tahqiqul kamal sai aka ce la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumunahu ka kai masa fa kar ka ɓoye ko cewa ne kada ka ɓoye ina nufin ka bashi in na ce ka bashi ina nufin kar ka ɓoye to sai na haɗa duka biyu la tubayyinu linnasi wa la yadullu ala anna kamalil bayani la yatahaqqaqu illa bi nafi kulli suratin min su min suwaril kitman la ilaha illa Allah to saboda haka aljamu bainal bayan wa adamul kitman ta'kidun ta'kidun ala ay yakuna al-bayan wadihan khaliyan min at-tahrif wannan yana nuna maka bayanin sakon dalla dalla ne tilka asharatun kamilani ba ihda ashar ba duk wanda yazo ce ihda ashar wannan mabardaci ne wannan muharrif ne wannan muawwil ne ko kuma yace maka tis'a ne da aka aka ce tilka asharatun ana zama aka yi shirun aka ce asharatun bayani ya fito sai aka ce kamila wannan shine ake ce masa annas nas babu wajahi na yin wani magana a kansa fa'ida na gaba shine an aibanta an kushe ahlul kitabi ta yadda suka suka ba sa cika alƙawari duk in ka karanta qur'ani har zamanin annabi ahlul kitabi alƙawari da yake da su fa nabaduhu wara'a zuhurim ne yawwa to ga wata fa'ida da malamai suka kawo ta gun malamai na dauko ta na faɗe ta a cikin karatu man ahabba an yuhmada duk wanda ya so a yabe shi alama fa'ala min alkhairi a abinda aka aikata na alkhairi duna riya'in amma fa kayi shi don Allah ne tsagwaransa an sum'atin kayi shi kuma ba don wani ya gani ba falaisa madmuman wannan ba abun fallasa bane bal hada min athawabi alhasan wadh-dhikr aljamil alladhi sa'alahu alanbiya was-salihun wannan yana daga cikin abun kwarai ba wanda annabawa ma sun roƙa na abin da suka yi a yabe su ranar makance eh sai ka nemo aya a tilawa za ka min sai ka min tilawa da na ce annabawa ma sun roƙi allah abin da muka aikata mutane su yabe mu da shi kuma suka yi addu'a ya allah bayan ba ma raye ma a yaba mana ina ne ayan kuma sai ka yi ribas na
رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين akwai wata wannan ta zo sosai eh mantuna ba ba lisani sidiki
ja'alna ne lahu eh mutum waja'alna ne ka ba mu ita bana وجعلنا لهم لسان صدق عليا ha to gashi nan ma mai yawa ma wannan waja'alna ma ba- waja'alna ma eh waja'alna fil akhirin wata ma ko an karo ta ne to ba mu ita a ita ne ita ne na farkon ne ba mu ba mu ba mu
waja'al shine ɗaya ne duka iri Itan ce dai ko?
iri ɗaya ne a yanda ne yanda na farkon ne na to ka san gangaren ne waja'alna ja'alni waja'alni eh, lisanu sidiqin fil akhir lisana sirkin fil akhirin abinda ya roga ko na'am ya ubangiji ka sa in samu harce na gaskiya ga waɗanda suka zo baya su ga abin da muka yi na ƙwarai suke samun albarka can kuma waje allame lilmuttaƙina imama lilmuttaƙina imama ya zama na mu mu- muttakai ya zama suna ganin abin da muke muka yi suna kofiyin suna sa mana albarka to daga wannan ka yi abin alkhairi to ai wannan kamar shi ne ma al'asulu insha Allah ta'ala kana fatan ka mutu ka bar abin yabo ba abin fallasa ba ka mutu kana kabarinka ana kofiyin aikinka ana sa albarka ana, ana yin irin abin da ka bari a baya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ka bari na alkhairi wani ya gani ya kwafa ah to kenan duk muna so mu yi aikin alkhairi wasu su gani su kwafa su sa mana albarka a baya amma fa da sharadin an yi shi don Allah da sharadin an yi don neman yardar Allah samari na ayoyin wayannan ayoyin suna ƙara ƙarfafa mana amana ta ilimi suna nuna mana ilimin nan amana ce kowa da Allah ya bashi ya kokari ga yana karantar da shi to in an ce amana ta ilimi malam Isa in an ce alama ta ilimi amana ta ilimi malam Sadiq ba ana nufin sai ka zama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba ana nufin sai ka zama professor Rijiyar Lemo ba ana nufin sai ka zama shekwa ne shekwa ne shekwa ne ba a'a annabi cewa yi ballighu anni walau aya dan abin da ka samu komai kankantansa a gurin da wanda ba su sami irin wannan ba ka karantar da su ka koya musu kenan kowa mai isar da sako ne kowa da irin gwargwadon abin da kake da shi da gurin da kake da shi wani zai ce ainihin yanzu duka abin da na hadace bai fi izu 20 ba a izu 20 fasarar da na samu bai fi aya 30 ba to akwai wanda in ka zo a izu 20 ɗinka ba zai iya aya 20 ba kake yanzu kai babban shehi ne sai ka yi tattalinsa da abin da kai Allah ya ba ka yi ta karantar da shi wallahi in za mu ɗauki wannan formula ne ko ina zai zama muna sau isar da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai in an ƙure ka sai ka ce a to bari in ƙara gaba dama kai malami ne a wannan cycle din ka ne to amma matsalar mu yanzu wanda zai iya wanda yake da izo 20 wanda zai karantar da masu aya 20 ne kare sai kaga yazo ya kafa speaker ya zauna a gurin da masu izo 150 wannan shine kuskure da ake dan an wakilta ka kai a wayancin kai malami ne a gurin su sai dauka kuma shi malami ne na kowa shi yasa ake samun kwaba kwaba ai ai littafin abin nan mai girma tsohon gwamna ahmad yan rufai accidental civil servant ko to muna da accidental islamic scholars yan dagaji kenan asalin yan dagaji mutum ya san ƙarya yake bai san abin da yake ba kuma dan mabiya sun ce sun yadda ya san me yake yi ya zo ya zauna a gurin waɗanda sun san bai sani ba kuma ya ci gaba da zaman cewa ya sani wallahi waɗanda suke kwaɓa wallahi sun san an san ba su sani ba amma wanda suke sauraronsu su kuma ba su san ba su sani ba yanzu ka zo ka ce ba su sani ba ka kira suna wani ba abin da ya sani barna yake yi to wanda ba su san ba su sani ba kuma sai su ce kana musu hasada har ma a ce za a yage ka kuma muna jin fatawai yanzu da zo fatawar da na amsa da safe da bacin rai sai na ma haƙura tafsirin mata na haƙura ma da tafsirin na ta faɗa kawai alaran man da yake jimin baki jamaki riwayat goma sha biyu sani ko kira'a nawa kenan kira'a bakwai ba riwaya goma sha hudu sha hudu ko haka ya faɗa ya ce malam sha hudun nan dun na iya su sai na ce to alaran ma don girman allah baka san malamin da yana hawa min bari ya wa'azi kuma bai iya karanta fatiha ba ya ce da yawa na san su ko karatun ba su iya ba a matsayinsa na haɗaɗɗen alaran ma mai riwayar da yawa don in yazo da ibn kasir yake ja mana sai nace to alarma kai me yasa ba ka je yi wa'azi ba kai da kai da kasar riwaya 14 shi kuma ko a hafsu bai iya fatiha ba wallahi sai ka danja bakwai duk aya sai ka masa gyaran harafi amma ya hau yana yin wa'azi kuma yana barna kuma har yana fatawa mata ta tambaye shi shekara bakwai yanzu matan take faɗan abin da aka dora ta kansa na kuskure na ƙarya shekara bakwai sai na ce mata shekara bakwai kuma sai kin biya bashi sai ce alaran ma to kai ya ba za ka je ka sa lasifika bace yana da malamai bai gama karatun da za su ce je yayi ba amma dai yanzu da azu muka wani mun fa yanzu abin da aka yi kawai an tura shi islamiya yana karantawa islamiya iya abin da zai kenan yana tsoron allansa yana tsoron ubangijinsa yanzu akwai wani wanda kwaban da yake yi a ƙasan nan kuma yana nan ana ta ce masa malami ana ta ce masa malami Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya kyauta wani labari nake so na bayar ba na so na bada labarin ne kar na shiga wani abu daban wallahi wallahi na ce mu ka gani abun ba daɗi shi yasa ban gane ba sabarin muje ba komi Allah subhanahu wataala ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard
wallahi ma hmm?
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار Allah subhanahu wataala ke cewa walillahi mulku samawati wal ardi ai inna Allah Allah shine mamallakin sama da ƙasa Allah shine mai mulkin sammai mai mulkin ƙasai ko malikal mulki kenan qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u to shine mamallakin sama da ƙasa da abin da ke cikin ta wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai fala yamtani'u alaihi ahadun wala yu'jizuhu shay'un subhanahu wa ta'ala ba Allah ba abin da yake gagararsa shi ne mallakin sama da ƙasa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah subhanahu wataala da ya ambaci shi ne mamallakin sama ya faɗi ƙudurarsa sannan sai ya ambata mana cewa kuma halittansu dalili ne mai ƙarfi ga masu hankali da za su gane akwai Allah wafi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai yana nuna Allah shi kadai ne kowane abu yana nuna aya ce da yake nuna Allah shi kadai to sai Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi ai lalle halittan sama da ƙasa samar da sama da ƙasa bi ghairi amadin tarawnaha babu gafa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji al basara hal tara min futur sun bar ji albasara karrata ne yankalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir inda za kalla ba za ka tsagewa ba sake kallo idan ka zai dawo makaskanci in har so yake ga fashewa to shine makagin su waqti lafil layli wan nahari Allah shine makagin juyin dare da rana dazu da safe mun tashi da sanyi 3 hours ko 4 hours after sanyin safiya muka fara jin zafi rana ta fito ta fara gasa mu waɗanda suke da shinkafa suna murna yanzu za a sata da wuri ta bushe wanda bai da komai a gona yana jin haushi ina ma a ɗauke zafin nan ya ji sanyi wallahi ba za ka gane hikimar nan ba hikiman zafi da rana da ruwan sama dun nan ko wallahi sai kana harkar gona kana harkar sai duk za ka gane wata ran kana a gona ka ga hadiri ka ce Allah Allah ya sakar ai ruwan nan wata ran ka ga bala'in zafin rana ka ce ina ma a ce yanzu a sake ruwa in muna kiwon kifi muka kai abinci yau suka ƙici gobe suka ƙici ka ce Allah ka sa gobe ai zafin rana don su fito su ci abinci su yi manya ko ba haka ba ne dawa in ruwa ya mata yawa matsaya ciya ba sai ka jan fara shinkafa kai shinkafa ce ba a so ruwa yawa ko dawa ce ko sai ka ji an ce ina ma ruwan nan ina ma ruwan nan ya ja da baya mai shinkafa ya harare ka ya ce baka da hankali ne kai kuma lokaci ka ce ka ai shi ne hankalin ubangiji ba ruwansa akwai wasu yayinmu akwai wasu yayinmu lokacin muna kwana a ɗakinsu yayinmu na ce yayinmu muna kwana a ɗakinsu na so a ce dukansu suna nan na so a ce duk yayin namu suna nan in na dawo daga tilawa na na ƙura'ani da daddare in na shigo ɗaki safi sun ce Allahu Akbar hadiri na gani muna fatan ai ruwa mu samu sanyi ɗaya daga cikin yayin mu sai fita sai haka sai haka sai ce ai hadirin nan nan yayi yau ba za a yi ruwan nan ba kun san dalili zai je hira wajen budurwarsa shi yau din nan za a je hira in aka yi ruwan nan akwai matsala sai ce min kaga hadirin nan nan yake yi sai wallah kenan muktilabul lail wannan hadshi yadda yake jujjuwa kowa akwai abin da yake damunsa shi yanzu shi wallahi da a yi ruwan nan wani ya ji daɗi a gona gara kar a yi ruwan nan ya ji hiransa to la'ayatin da ulil albab ayoyi ne masu yawa ka kalli sama don allah mutum a daure ake tashi tsakiyar dare ɗin nan in ka tashi ba wai yin sallan kadai ba ka tashi tsakiyar dare karfe ukun dare duniyar ta yi shiru to ga asamin da za ka yi lallaba ka je kalle ka ɗakin yara za ga abin mamaki wannan yaron ya kwanta haka wani ya rubda ciki wani ya yi haka eh wani baka sa ba haka wala haka za ka gansu wani kuma za ka samu ya daga kafa ya labga kan wannan to dalla me za ka fassara da wannan dare ne ko to sai ka fito sai ka kashe kunne sai ka ji duniyan tsit sai ka ɗaga kai sai ka kalli taurarin saman nan wala da aka na tashin alkiyama ka duba saman yadda take ka ce ka ga Allah fa ba zuwa ba faɗa yi ba haka kawai kowa shiga je kwanta da safe karfe 11 tafi bakin kasuwa shi kuma yadda ka san an yi tashin kiyama kowa yana neman inda zai je a lokacin da dare ka ji kowa ya tsit in ka fita gurin da sai ka yi awa uku kafin ka wuce za ka rufe ido maka ka tuka mota ka wuce wannan la'ayatin liulil albab aya ce ga mutane masu hankali shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Quraib Maula ibn Abbas yake cewa annabi ibn Abbas Abdullahi dan Abbas ya kwana a dakin Maimuna ummul mu'minin ita Maimuna khala ce tasa khala ce yake cewa fattajatu fi fi fi abdil wisada to yaro ne karami ya ji gidan annabi yana so ya dauko karatu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwantar da filo sai kwanta a a tsawon filo din ni kuma sai na kwanta a ɗaya gefensa a gefen filon ita ma maimuna ta kwanta a gefen manzon Allah ta tunyi to yaro kan ina ruwansa ina ruwansa kuma ummansa ce manzon Allah ya kwanta da shi da iyalinsa da dai bangaren annabi sai bacci har tsakiyar dare sai da dare ya raba tsakiya kamar yanzu tsakiyar dare dare na kan farawa 6 ko yana karewa 5 to kamar 6 7 8 9 10 11 zuwa 11:30 to 12 an kwakwanta bacci yace sai ga annabi ya tashi ko kuma bayan tsakiyar dare da karan annabi sallallahu alaihi da ya tashi sai ya je sai annabi sai ya zo yana share kunne in kada daga bacci share ido kai in kada daga bacci zaka raka haka ko ko share dan dan nashadi na ido ya dawo yace sai ga annabi yana yi haka da ya gama share fiskansa sai ya karanta ayoyi goma na ƙarshen suratu ali ibrana daga fadin allah madaukin sarki inna fi khalqi samawati wal ardi har ƙarshen aya ta har ƙarshen suratu ali ibrana sune ayoyi guda goma annabi sai ya karanta su da ya karanta sai ya je ya dauko wani butan sa da take rataye da yake alwala ya je jikin butan kamar famfo dan ya samu sauki aka rataye ta ana ce mata shannin mu'allaka sai yayi alwala ya kyautata alwala sannan ya je yayi sallah raka'a biyu masu sauri sauri sannan sai yayi doguwar sallah Abdullahi dan Abbas yana jikin sa ba yana karanta duka hadisin ba ashahid shine ya karanta inna fi khalqi samawati wal ardi sannan kafin ya karanta annabi sai dai kalli sama ya kalli gabar ya daga kai ya kalla sannan ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab tsakiyar dare annabi wannan ayoyin su kadai aka keɓance na ali imran su ne ayoyin da malamai suke bada suke bada shawari kowa ya haddace su duk sanda ya tashi tsakiyar dare ya karanta su ayoyi guda goma wadannan nuna ka falalan ali imran da falalan waɗannan ayoyi ne la ayatin liulil albab ayoyi ne ga masu hankali mai hankali ne zai wuta ma bari yanzu mu ga fa'idodi ga suwaye ne masu hankali nan da ko ka karanta ma su ne alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ina so ku gane wannan fa'idodi guda uku alladhina yadhkuruna allaha qiyaman ulul albab din nan masu hankalin nan su ne in sun tashi da daddaren yadhkuruna allaha qiyaman kamar yadda annabi yayi sallah za su tashi su yi sallah an faɗi sallar annabi raka'an farko a suratul baqara one hour kenan aya tsayuwa raka'a daya awa daya awa daya wani waje aka ce har da ali imrana tsayuwan farko zaka yi kaman awa daya to ku rike me yasa kiyaman aka ce sallah kuma ka yi ta da tsawo awa daya wa qu'udan wannan qu'udan ruku'i ya shiga ciki zaman tahiyya ya shiga ciki sujjada ta shiga ciki wa ala junubihim in sun gama kuma sallan annabi sallallahu alaihi wasallam sallan asubu rakatai alfajiri kafin to masallaci sai ya dan kishin gida bayan yayi sallar dare yana dan hutawa wannan shine sifofi guda uku to qiyaman malaman physiotherapist cikin su akwai Dr. D Yusuf sai da na tattauna da shi kan me fa'idan tsayuwa mai tsawo sannan kuma a samu sujjada ko a samu ruku'i ko a samu zama ko ma in an gama sallah a kishin gida sai ce min akwai abin da suke ce masa full relaxation na moses full relaxation ana samunsa a kwanciya ne 100% ana samunsa a kwanciya sannan ana samun over 80% a tsayuwa ya ce duk wanda ya samu sallah a tsaye mai tsawo to ya samu relaxation duk gabobinsa sun yi aiki a lokacin da ya sujjada ko ya yi ruku'i ko zaman sujjada ko zaman ruku'i ya ce 20% ɗin da su suka yi supporting to su kuma lokacin suna hutawa a wanda 80% suna hutawa ko 20% da suka taimaka su kuma a wannan lokacin sai a zamanin aiki yana komawa kansu ya ce to lokacin kuma da ka yi lying down musamman a gadon baya kuma haka aka gaya mana annabi ya ittaja yana yana ittija'i to nan kuma 100% relaxation na Moses kenan musuluncin mu duk iba abinda Allah ya saka ka a cikin kimu na rayuwa a likitance sai ka samu yana da fa'ida shi yasa sai na dan yi mana wani rubutu wai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ku tsaya ku ga wannan fa'idodin zamu yi relating din su to depression anxiety da kuma samar da natural health na jiki da abin da ke haifar mana a wannan aya ne suna cewa rabbana maka zata hada batilin kaga yatafakkaruna fi khalqi samawat bayan ga wannan ibadun ga kuma tunani sannan suna cewa rabbana maka zata hada batilan subhanak wannan zikiri kenan fakina azaban nar to anan gurin sai muka samu fa'idodi kamar haka muna da fawa'id ruhiyya wa ibadiyya spiritual benefits sannan kuma ta ɓangaren ibada masu da amfani na farko alƙiyamu wal qu'udu wal istiqa alal jam tsayuwa da zama da kishin gida yadullu ala anna al ibada la tuqayyadu bi wada'iyyatin wahida ibada ba hali ɗaya take da shi ba tana da halayya daban-daban nau'uka daban-daban al'ilmul hadith ilimi na yau na zamani ya shiru ila annat tanawwu fi awda'il jism yuqallilu min at-tawatturi wa yu'azzizu tarkizu dhihni malaman likitoci da ilimi na yau suna nuna cancanja nau'uka na jikinka wani lokaci kana tsaye ko driving kake in kana in kai driving mai tsawo ka samu lokaci ka dan tsaya ka sauka ka dan motsa jikinka ko ka kada kanka wannan ku tambayi malamai masu physiotherapist wanda suke bada shawari kan harkar gabbai to wannan yana cire depression shine tawattur sannan kuma yana ƙara tunani na kwakwalwa ya zama kwakwalwanka tana yin kyau shi yasa shi Dr. Yusuf da muke tattauna da shi sai ya ce shi yasa a dokar su ta exercise idan yawan gudu ka in gudu kake a exercise ɗinka na sati to sai a yi ƙoƙari a wani sati kuma sai a canja maka shi a canje yanayinsa sai a ce wannan satin kuma ka yi na kwanci idan kuma tsalle kake yi wannan karin sai a ce a tafiya za ka yi ana so kake canja nau'ukansa yana canja abin nan yanayi na jiki ɗin sannan yana canja yanayi na ƙwaƙwalwa sannan ana samun alistirka wannan gaɓoɓin su saki wanda zai taimaka in an ci gaba da yin haka gaɓoɓinka kana gaba suna ƙara ƙarfi ne maimakon kana gaba suna ragwargwabewa sanadiyar rashin motsa su da rashin canja yanayi na motsawa din mun gane to sai a tafakkur fi kalki samawati wal ardi wa yatafakkaru fi kalki samawati wal ardi wannan mulahada ne bahathun alal mulahazati wat ta'ammulu fi tabi'ati wal kaun wannan kana duba dabi'a ce ta duniya da kuma wasu yanayi na halittar Allah ulumul falak to wannan ba shi nake so ba can da aka ce subhanaka faqina adaban suna yin tasbihi kenan ko to wannan subhanaka yu'azzizul wa'yu ruhi ad-dakhili wannan yana ƙara maka ƙarfin imani da ruhi na cikin zuciya ana samun nitsuwa alladhina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب dan haka at-tasbih wa dhikr suna rage depression sannan suna suna rage level na cholesterol wannan fa duk malaman qur'ani science suke fada yawan karatun qur'ani zai cire maka depression in an rasa depression kuma cholesterol da yake cutarwa zai ragu mustawa na cholesterol zai zai daidaita maka shi sannan yana yana daidaita aiki na hormone akwai akwai da amke serotonin menene serotonin serotonin ko da kuma dopamine menene do, dopamine dopamine ko to wayannan duka wasu abubuwa ne wanda suke alaka da hormone to zikirin Allah da motsa jiki lokacin zikiri a ce sallah kake yi to ka ji ne ni na farze shi da yadda laraba suka rubuta duk ya kawo mu da su sannan yin du'a na neman tsari daga wuta ko duk da cewa ba mu zo kan ayoyin ba ko a faqina azaban nar faqina azaban nar at-tarkisu alal ghayat al-akhlaqiyya war ruhiyya to bari mu ce na ƙarshe fawaid ilmiya haditha fa'idodi na ilimi nan gurin da aka ce al-qiyam wal julus wal istirqa wannan na muku magana relaxation na gabobi sannan at-tafakkur fi khalqi samawati wannan kuma yana ƙara gyara kwakwalwa da zuciya az-zikr wat tasbih yana cire mana depression addu'a lil lil azab wannan kuma yana cire mana ta'azizu sihan nafsiyya abar tumaniyatu dakhiliyya kana neman tsari da wuta wannan zai gyara maka abubuwanka da ciki ya sa maka kwanciyar hankali ya saka maka nutsuwa saboda kayi addu'a kuma ka nemi tsari da bala'in da ake tsoro ran tashin alkiyama rabbana ma khalaq rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu sai suka fara wannan addu'an kuma na'am ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار cikin addu'o'insu suna cewa ya ubangiji innaka man man adkhaltahu an-nar wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaita wannan ai ka ka tabar da shi Allah ka tsare mu wa malin zalimi na min ansar ya ubangiji wanda suka yi zalunci suka yi binka ba wanda zai taimake su ranar tashin alkiyama fa ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah shi kadai shine mai taimako shine majibincin lamari na rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة innaka la tukhlifu al-mi'ad nan gurin kuma sai suka yi tawassuli tawassuli da ayyukansu na kwarai suka ce rabbana ya ubangiji inna sami'na munadiyan yunadi mu fa mun ji mai kira ne yana kira asalin mu'mine kenan Allah ya aiko mala'iku ya ce musu wannan Muhammadu ne da gaske eh amma munadiyan kawai kiran mu yace ga musulunci Allah ya aiko ni yunadi lil imani yace mu yi imani yana kira mu kan imani fa amanna muka imani ba ruwan mu kawai mun sallama daga Allah ne ka gaya min abin da yafi girma fiye da wannan shine gaibun da ake fada ai to ya Allah Muhammadu yazo sallallahu alaihi wasallam ya kira mu yace mu ne muka yi imani an aminu mu yi imani bi rabbikum da ubangiji fa amanna muka yi imani rabbana ya ubangijinmu fa bi sababi imanina shine tawassuli sababin imanin can da muka yi muka yi wancan aikin fafilla na zunubana ku yafe mana ku zunubanmu wannan shine at-tawassulu bil a'mali salihah ka yi tawassuli da kyawawan ayyukanka na gari kamar yadda mutanen ghar ko mutane guda ukun nan da kogo ya toshe su wannan ya daga hannu ce ya ubangiji ya Allah dukiya ce na mutane ta zo hannuna amma ina da iko na ci ban ci ba na mayar musu ya Allah ina don Allah ne ka taimake mu Allah ya taimake su kaga aikin kwaransa ne har sauran ukun ma suka yi magana to nan gurin ma sun yi imani da Allah suka ce rabbana saboda imanin mu faghfir lana dhunubana kaga su ba su ce ba su kudi ba gafarta mana zunubanmu saboda babban al'amari ne wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma al'abarar ka kashe mu cikin mutanen kirki nagari kuma ka tashe mu a cikin su rabbana ya ubangiji wa atina ma wa'attana ala rusulika ko ka ba mu abin da ka ba wa annabawanka wa atina ma wa'attana ka ba mu abin da ka mana alkawari ala rusulika zaka ba wa annabawanka minan nasri ala al'ada cewa zaka taimake mu ba zaka tabar da mu ba wa minas thawabi ala al'amali salihah da kai alkawari zaka ba mu lada wala tukzina yawmal qiyamah karka tabar da mu ran tashin alkiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah baka kare alkawari wannan sifin mutanen kirki ba kenan kullum addu'a su kenan to wannan Allah yana amsawa ko baya amsawa ya amsa musu ko bai amsa musu ba na
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
wannan zikiri da suka yi da addu'o'i ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ardi da wannan sifa din innaka ban tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar har zuwa karshe fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su ya amsa musu domin shi ubangiji an yace anni anni la udhi'u amala amilin minkum aini bana tauya aikin wani da mai aiki a cikin ku qalla aw kathura aikin nan mai yawa ne ko kadan wa sawa'an kana sadiran min zakarin aw untha namiji ne yayi ko mace ce fala farqa bainahum fi thawabi babu bambanci wa ijabatu da'awar da kuma amsa addu'a babu da bambanci mislama annahu la farqa bainahum fi ittiba'i millati ibrahim ba'dukum min ba'd ba'dukum min ba'd falladhina hajaru a cikin su kuma wanda suka yi hijira innal ladina qadaru qaumahum min ahli al-kufri wanda suka bar mutanen su daga kafirai wa ukhrijo min diyarihim ta hanyar ma fitar da su aka yi daga gidajensu ba wai dan ba sa son gidajen ba wa udu fi sabili aka cutar da su ta hanya ta saboda Allah aka cutar da su kuma suka yi hakuri wa qatalu suka yaki wa qutilu aka kashe wasu daga cikin su wa qatalu fi sabilillahi lillahi kalimati wa qutilu taktilan kathiran aka kashe su kisa aka kakkashe kisa da yawa min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu to wayanda suka shiga wannan tafarki din daukaffiranna anhum sayyi'ati lalle za a kankare musu kurakuran su wala urkilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za a shigar da su aljanna za a zaunar da su aljanna wanda koramu ke gudana ta karkashin ta thawaban min indillah babban lada ne daga gurin Allah wallahu indahu husnul thawab lalle ubangiji shi yake da lada cikakke kyakkyawa Allah ka samu na cikin wannan lada ne a cikin minti daya wannan ayoyin da makaranta suna da fa'idodi kamar haka kwadaitarwa yin tunani mun yi maganar sa dawwama kan zikiri ibada ta kunshi abin da ya shafi kwakwalwa abin da ya shafi zikirin harce abin da ya shafi gabbai wannan yana nuna mana tawassuli da kyawawan ayyuka na gari ربنا ما خلق ربنا وآتنا ما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإمام آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا توسلي أنا إذا أبو بوا غدا أكو neman kamun kafa ga Allah ana yi da abu uku ko ka yi da ayyukanka na gari kamar yadda mu gani a wannan ayar ayyukansu na gari ne suka suka ce ya Allah mun yi aiki kaza ya Allah in mun yi dan kai ne wannan aikin Allah ka biya mana bukata wannan ana yin tawassuli da ayyukanka na gari na biyu ana taw- tawassuli da addu'an mutumin kirki wani mutum da ka gamsu da kirkinsa kamar yadda sahabbai suke zuwa su yi tawassuli da addu'ar annabi amma yana raye ba a tawassuli da wanda ya rasu wanda baya raye da haka mutum na gari za ka cewa muna bukatar addu'o'i muna da matsala kaza ya halatta kamar yadda ake tawassuli da annabi ke sa sahabbai suka ce sayin na umar yake cewa inna kunna na tawassalu bi du'a'i nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna neman tawassuli da addu'ar annabi in muka shiga damuwa sai ya mana addu'a sai a yayi mana sai a yayi amma yanzu annabi ya rasu mun je muna addu'a da tawassuli da kamun kafa da baffan annabi ya mana addu'a shine Abbas ibn Abdul Muttalib kaga da sahabbai sun ce sun gane ana yin addu'a da wanda ya rasu da annabi kabarin sai yana kusa da su sai na da su je kabarin annabi amma ba su je bai suka tafi wajen Abbas da haka kamar yadda annabi yana kan mimbari wani ya zo ya ce ya manzan Allah dabbobi sun halaka babu ruwan sama kamar addu'a suka yi tawassuli da addu'ar annabi annabi ya daga hannu ya addu'a kafin ya sako mimbari ma aka fara ruwa sai na uku tawassuli da kyawawan sunaken Allah kamar kana cikin damuwa ka karanta ƙur'ani ka yi kamun kafa Allah ka biya min bukata saboda karanta ƙur'anin nan shi ne sunakin Allah kyawawa walillahi asma'ul husna fada'uhu biha wannan sune abu uku da ake tawassuli da su banda ukun nan duk wanda ya je ya tawassuli da wani shehi da kabarin wani shehi da wani kaza da wani abu da kamun kafa da abun da wannan yana fadawa cikin bid'a ne da shirka in ya mutu akan haka ya mutu mushriki innahu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah ya gafarta baya gafarta wanda ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha gobe insha Allah zamu ga inda ake kwantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam hankali la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh